الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatunmu na ralladi tsakanin magarba da desha a nan masjidi sabilul huda ga wanka tare da magara na littafi adabul mufrad na abi abdullah muhammad bin ismail buhari al-mutawaffa wanda ya mutu shekara hijira tana da nawa buhari ya shirin su a 256 shekara rabonmu da yanzu imamu buhari shekara ɗaya ya mutu hijira tana da 256 yau ina ga muna darasi na goma sha ɗaya inda wancan satin mun ƙare wani babin mun kare babul ismul qadir rahim babu wanda yake bayani akan laifi ko zunubi ne mai yake zumunta zan mu tashi yau babi na 33 babi na 33 titrin babun hukubatul qadir rahim fi duniya babi wanda zai yi bayani akan hukuba ko narko ko azaba na mai yanke zumunci tun nan duniya kenan hukuba ta mai yanke zumunci tun a nan duniya kenan wannan baban zai karantar da mu shi mai yanke zumunta tun a nan duniya yake gani ba daidai ba shi ne don wannan yawa buhari yawa sunan baban hukubatul qadi'ir rahim fi duniya hukubar da za'awa mai yanke zumunta tun a nan cikin duniya kafin ma ya je lahira da wanne fara da hadisi na 60 da hadisi na 60 na da bakwai a cikin wannan littafi to kullum muna bayani dai idan mai karanta yana karanta ku rika fin kalmomin da yake karanta harafi bayan harafi idan aka samu wata kalma kowa rika zawa da ba duka ba karanyo ya hidaye ka rika zawa da karanyo kalamin risas idan aka samu wata kalma mai wahala sai ka ja layi sai ka rubuta ta daga ƙasa koda da hausa ka ne ko ka rubuta ma'anarta kenan wannan zai kasance muna bin abin kamar kamar kai karatu kullum wanda in an kare mu ma manya koyi littafi tunda wannan kalmomin na hadisai duk kullum su ne suke maimaita kansu in ka gane duk sauran zai zo ma da sauki to zan mu tashi hadisi na nawa na 67 cikin wani babe hukubatul qati'u rahim fi hukubar da za wa mai yanke zumunta tun a nan to sai mala ya kace قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عتيبة بن عبد الرحمن اه كده كل كبير شيء حدثنا عتيبة
نعم حدثنا أيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي
kamar kullum yana karanta bayan da muke kamar hatta wannan isnadin kullum suna suna suke koma malaman da su ne da wanda muke samun dama wata muna kaɗan kaɗan daga tarihin malaman in sunan tabi'an ne dai duk mafi yawa su ne su iya komawa kenan ka gane yau da gobe kana gane sunan kullum ba zai baka wahala ba wannan ruwa ina ga a can ba mun yi ta hadisi nono muka yi ta wannan ruwa da ya karanta mun yi ta ko mun yi ta ba in dai kuna ba abin kun samu ta annan mun yi ta wannan ruwa ruwa ne da ya karanta an yi ta ko ba ita ba a can baya a ba sai shige bincike ba ko babu zaka ce wani babu aqida kamar buhari ya sake maido hadisi ne a can baya mun yi wannan ruwaye ya sake maido ta ne kenan ka ji ba can baya baya hadisi na gona a talatin da uku ne ko nawa mita da yi ruwaye wannan in ka diba bayan farko farko na sa'in da kanka kaga wannan ruwaye kenan miye ba da yake ce mana kuwa kware hudu gudun da mala ya ce hadasina adamu ƙala hadasina shu'uba shu'uba wanda ana ce mai shu'uba bin hajjash شعبة بن من؟ شعبة بن حجاج قال حدثنا أيينة مالك أيينة أيينة shi kuma sunan shi ai Uyainatu bin Abdurrahman bin Jawsham bai kawo sunan kakan nashi mala Uyayna ana ce mai Uyainatu bin Abdurrahman bin Jawsham shi wannan Uyayna bin Abdurrahman bin Jawsham kale yace sami'tu abi yuhaddisu na ji babana yana ba da labari wane ne ce ya ji baban shi yana ba da labari uyena biniman biniman bin jaushan kenan uyena bin abdurrahman bin jaushan kuwa lalzi kala samitu abi yuhaddisu ya ji baban shi yana ba da labari shi kuwa daga ina kenan an abi bakarata daga abi bakara kenan man huwa sahabi ana shine abi abi bakara shine sahabin masu mu aina alkuniya ce abi bakar ta sunan shi mudi ubin haris mudi ubin haris shi abi bakara sahabin manzo Allah ne mudi ubin haris isu kala yace shi mudi ubin haris yace kala rasul sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah ya ce ma min zambin ma min zambin babu wani zinubi ma min zambin babu wani zinubi ahara ahara bi ma'ana a haku cancanta ma min zambin babu wani zunubi ahara wanda ya cancanci an yi ajiyar lissahibihi an yi ajiyar allahu lissahibi hukuba allah ya gaggauta wa mai yin shi hukuba fi duniya a nan cikin duniya ma a mayu da harulahu tare kuma da abin da ake tanada mai fil ahirata a cikin gidan lahira kenan ya ce mani babu wani akhara wanda ya cancanta shine a haku an yi ajiyar lahu lissahibi a gaggautawa mai yin shi hukubatun bi hukuba fi duniya a cikin ma'ama yi da haru lahu kuma tare da abin da ake tanada mai fil'ahirati a gidan lahira in an yi can kiyama to miya laifin sai ce min kaɗi a tirrahimi tamkar yanke zumunta kadi'atul rahim tamkar yanke zumunta kenan me yake nihi nan malam buhari wannan ruwa da ka in ka yanke zumunta Allah yana kama ka tun nan duniya tun nan duniya zaka ga ba daidai ba kenan tun nan duniya Allah zai ma hukuma wal bagai da mugunta ko da zalunci al bagai al bagai wannan mugunta ko kuma zalunci za doki al bagai ka aya ka kalmar bagai fi qur'ani alkurani aya ta zo alfagai inna allaha inna allaha aya da kullum na karanta ta a hudu ba inna allaha ya amuru bil adali wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun ayar ita Allah yana umarta ku da mi adalci da kyautatawa da ku ba mu abota kusanci haƙƙinsu kuma Allah yana fara ku da ni mugun aiki abin ki walbagai shi ne da albagai ibn kasir da ya zo fasata tana heci al'udwan ala nas al'udwan ala annas in ka ce al'udwan ala nas kenan zalunci ko mugunta mugunta da baki ko da hannu ko da kawai ka zalunci mutum dai shine bagai kenan babu zunubin da Allah zai kama mutum tunnami tamkar mi yanke zumunta da mugunta ko mugunta shine muka ce al'udwan alal nas kama fasara ibn kasir a wannan aya kuma ayoyi da dama ma aibace wannan aya kalmatul bagai ta zo can ma da yace qul inna ma harama rabbi qul inna ma harama rabbi yace fawahisha ma zahara minha wa ma wal ismi yace wal bagai bi ghairi haqq wa an tushriku yawa kenan al bagai kama fasara ibn kasir muka ce al'udwan alal nas zalimci kenan wannan ruwaya mai take koya mana mai take koya mana wannan ruwaya kenan in ka yake zumunci tun a nan duniya zaka ga ba daidai ba tun da ta ai babu wani zunubi wanda ya haku wanda ya cancanci a gaggautawa mai yin shi ukuba fi duniya tun nan duniya tare da abin da ake mai tanadi a ranar lahira sai ce min kaɗe atir rahimi tamkan yanke zumunta walbagai da mugunta da zalunci kuma a can ya zo a ruwaye wannan imamu dabarani sai ya ƙara baitin kaɗe atir rahimi da bagai sai ya ce wani hiyanatu ya ƙara hiyana cin amana a ruwa da birane a wannan shi ma daga abubakar da sai ya kara ce wani hiyana sai ya kara hiyana baitin yanke zumunta da albagai kuma ce hiyana da cin amana kenan wannan laifi ne wanda mutum in yana yin su tun nan duniya zai ga ba daidai ba kenan allah zai zai ukuba tun nan duniya kafin a ma lahira to a wannan hadisin wata kalma ce mai wahala sai ka ja layi ahara ko ahara muka ce a haku ya cancanci yi ajiyar komin ajala gaggautawa a yi abin da gaggawa a sahabi huna shi ne abi bakarata ko a rawar hadis abi bakarata masu muhu mudi ubini haris sunan shi mudi ubini haris to sai babi na gaba babi na ashirin na talatin da na talatin da kuma sunan maudu'in babu ya ce laisal wasulu bi mukafiyu mai sadar da zumunci ba shine ba wanda ake ramawa wanda ake ramawa zumunta ba shine ba mai sadar da zumunci alkafi wannan kamar kai abu a rama ma shine kafi in kai abu a biya ka dan abu eh mukafa kai abu sai a biya ka dan abu kenan me kenan nan mai sadar da zumunta ba shine ba wanda ake ramawa mai sadar da zumunta ba shine ba wanda ake to me kenan
wanda in yi kirinki a rama shi mai kira ba a wanda in yi je zumunta je zumunta in baka mai ba shi bai ke ma ka gane ina ma zumunta ina ma zumunta ai da kowanne yake ce kai ni ma da barwa na ai shi bai son zumunta inda shi ma bai tsawa kenan ai dan baka rama mai ne ba kamar wancan hadiruwa da muka wuce inna li qarabati asiluhum wa yaqrauna libo to kamar wannan ne kenan shi nan mai zumunta ba shine ba wanda ake ramawa aiki shi uku ne da kwai alkafiu da kwai alkadiu mai yankewa da kwai alwasu shi alwasu shi ne mai zumunta sakai hida na bi kuma alkadiu shi kuma mai yanke zumunta kwata-kwata ya yanke ta shi kuma alkafiu wanda sai ka zumuntar da shi zai zai mai zumuntar da kai in ka baka mai bai ma to duka wannan bin ba su da lada sai wani sai alwasu tun da shi wancan kwata-kwata ma yanke zumunta shi kuma wannan dole-dole ne kame zai yi in baka yi ba zai yi ba shine alkafi to sai ce
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن, عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلا النبي صلى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلح
to hadisi na nawa na 68 na sama ba mu hadu ba wannan shi na sama wanda muka kare yanzu hadisi ne akhrajahu abu dauda da tirmidhi kuma albani ya sa hashi wanda muka kare sama albani ya hudo shi a kitabul adab turmus ya hudo shi a kitabul zuhud kuma albani ya hudo kenan a abu dauda ya hudo a turmuzi kuma albani ya sa hashi shi wannan wannan makare yanzu kenan ruwa ya ce sai hiya na babu zunubin wanda ya cancanci allah gaggauta mai yin shi uku ba tun a nan duniya sai na gaba na nawa na 68 malam buhari ya ce haddasa na muhammad bin kasirin kala a habar na sufiyanu sufiyanu ya ba mu labari sufiyanu da aka yi sani shi sufiyanu sauri da zaka lafai sufiyanu a sauri an a'amash daga a'amash a'amash wane ne suleiman ismu suleiman an a'amash daga mala a'amash shi wannan mala a'amash tabi'i ne an ci ya roto hadisi daga anis bin malik ya roto hadisi daga anis wa hasan bin amru kuma da hasan dan amru wal fitr da malam fitir shi fitir ana ce mai fitir bin khalifa shi ma tabi'i ne ya rawaito hadisai daga abu tufai sahabi wanda shi ne ƙasar sahabai rasuwa shi fitir ya rawaito hadisai da gure shi kenan wannan fitir bin khalifa shi ma tabi'i ne kenan yazo an samu shi a habar na sufiyan sufiyan sauri ya ba mu labari ya ce shi kuma daga a'a mashu da kuma wa hassan bin amru da kuma wa da fitir su uku tabi'ai ko sai ce anwa an abdullahi an mujahid ko daga malam mujahid an abdullahi bin amru qala sufyan sufyan yace lam yarfa'u a amashu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama wa rafa'ahu hasan bin fitr me yake ne na lam yarfa'u ai can ba zan gumu ai daga sufyan sauri aka ce an samu shi daga a amashu da kuma hasan bin amru da kuma fitr bin halifa to wannan ukun aka ce an mujahid to shine kuma an abdullahi bin amr qala sai sufyanin yace lam yarfa'u a amash ila nabi sallallahu alaihi wasallam malam a amash wanda ake ce mai suleiman bai daga ba wannan hadisi ya dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu hasan wal fitr amma dai hasan da fitr su suka dangana shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan zaga hadisin sahihin hadisi ne amma dai anan adabul mufrad ya zo a tabi'i ne ya wuce ko tun da sunan alfitar shi ai ba sahabi ne ba fitar bin khalifa tabi'i ne anin nabi sallallahu alaihi wasallam kamata yi da anan an ce alfitar tukwana a ga wani sahabi tukwana a ce annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai hadisin sahihi ne anan ne yazo mi eh in ka koma can babban littafin na buhari da kwai shi a kitabul adab ya zo hadisi ne mausulan sahihin hadisi shi wannan me yake cewa laisar wasu rubi fukafiyu mai sadar da zumunta ba shi ne ba wanda ake ramawa ba mai sadar da zumunta ba shi ne ba wanda ake ramawa walakin nan wasu amma dai mai zumunta allazi iza kodi aka rahimu shi ne wanda idan ka yanke mai zumunta wasalaha shi sai ya sadar mai sadar da zumunta ba shi ne ba aka ce wannan ya sadar da zumunta kenan ba wanda ake ramawa ba kenan kai wanda kai yanzu in ka zo sai na je sunanka bukatu dan naji ne kake zuwa yanan kai ba mai zumunta ne ba wane ne mai zumunta wanda shi ko da kaya yake mai shi sai sadar sai kuma wancan hadisi wanda muka wuce inna li karabata ko asuluhu wa yaftahuna li kenan wannan shine mai zumunta fasara dai kenan laysal wasil bil mukati mai sadar da zumunta ba shine ba wanda e wanda ake ramawa walakin al wasil shi mai sadar da zumunta shine iza ku da da ramahu idahimahu in kai yake bai zumunta shi sai sadarwa mun gane kenan me yake karanta da mu wannan hadisin in an yanke ma kai zaka yake kenan akwai kamar yadda hudu da za a cikin zumunta da kai mutum nawa na warko da kwaiwa na biyu da kwaiwa na uku da kwaiwa alƙadiu to a cikin su wane da kirki duka alwasu shi wani alƙadiu kwata-kwata yayi ya yake zumunta shi mukafi kuma sai yayi sai an mai zai yi shi kuma alwasir shi ne inda li karabatun wancan kulli yi kene shi ne sai babu na nawa na 35 yace fasadun fadalun fadalal man yasil zarihim wanda zai zumunta ma'abucin zumunci azzalim azzalimi wanda zai zumunci ma'abucin zumunci azzalimi shine ruwa ta nawa ta 69 wanda wanda muka kare na alwasul muka ci shi ma hadisi ne sahihi ya zuwa ina a cikin sahih buhari kitabul adab to sai na gaba
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن بن عوسجة عن عن البراء قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أردت, أردت المسألة أعتق, أعتق النسمة وفك الرقبة قال أوليس أوليستا واحدة قال لا عتق النسمة أو عتق nasmata
kuma dai ba kuma awa laisa ta wahidan
awa laisa ta wahidan qala la اتق النسمة أو أن أن تعتق تعتق النسمة itukun nasmati an tu'tikan nasmata Mm.
أن تعتق النسمة Mm.
وفك الرقبة أن تعين على على الرقبة والمنيحة الرغ رغوب walmani hatur rahubu نعم والمنيحة الرغوب والفيء على ذي الرحم فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير yawa to sai a ruwa ta nawa ta sattin da tsara malam buhari ce hadasina malik bin ismail kala hadasina isa bin abdurrahman an alhata bin abdurrahman bin ausajata alhata bin abdurrahman bin ausajata sai ce an barra'i ina sahabe kenan wani barra'i bara ibn azib kenan sunan shi bara ibn azib kenan kaga ka san shi da yake bara ma bai dama ka san bara ibn azib ne to malam sahabin nan bara ibn azib yace jaa a arabi muka ce a arabi tana kalmar da arabi ta zo a hadisi mai ake ni mutumin kauye balaraban kauye ba na maraya ba balarabe na kauye kenan jaa a arabi wani mu- balaraban kauye ya zo gurin wa ya zo gurin annabi da ya zo faƙala sai wani balaraban faƙala sai ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nabi yallahi ya ma'aikin Allah ya annabin Allah wa haɗa wani magana shi balaraban kawai ya ce ya ma'aiki ya annabin Allah allim ne amala ka sanar da ni wani aiki in ji ba ƙauyen nan ka sanar da ni wani aiki yudkhiluni jannata aikin da in ne shi zai sanya ni aljanna ga tambayi balarabe ne zuwa cewa annabi Ka- eh kai mi yawa kenan ga abinda balaraban kauye da ya zo ga annabo kala sai ya ce kala wannan tawace ce sai a a tawace ta annabi sa annabi ce kenan ai shi balaraban kauye ga abin da ya ce ya nabi Allah ya annabin Allah allimni amalan ka sanar da ni wani aiki yudkhiluni jannata wanda in nayi shi zai sanya ni aljanna kenan annabi ne zai bashi amsa sai ya ce kala sai annabi ya ce kenan wannan gana magana annabi sai annabi ya ce mai la'in kunta a ƙasartar hudu bata lakin a arartar mas'alata kan yi fara gaya mai ayyukan sai ya gaya mai wannan magana la'in kunta a ƙasartar hudu bata laƙad a ararta mas'alata in ka kasance ka gajarta magana in ka kasance ka gajarta magana amma dai ka faɗaɗa mas'ala me ke nufi la'in kunta a ƙasar talhe kuɗi bata in ka kasance ka gajarta magana kuɗi ba in ka kasance ka gajarta magana wa laƙad a arartar matsala amma haƙiƙa ka yalwata matsala me ke nufi abin da ya tambaya da yawa ne amma dai a tambaya kuma a el karamai kalma kenan ai mece ka sanar da ni abin da zai sanya ni aljanna kenan ai shine a kasar da kudu ba ka gajarta magana ka sanar da ni abin da zai sanya ni aljanna ai magana karama ce amma dai fa laqad a'radta masala amma dai hakikan ka fadada mas'ala tunda ai abin da zai sanya ka aljanna da yawa ne kenan shine kenan la'in kunta a ƙasartar hudu ba in ka kasance ka gajarta magana laƙad a arartar mas'ala to haƙiƙa ka faɗaɗa mas'ala to shi ne annabi zai fara gaya mai abubuwa sai ce mai a'a tekin nasmata wa fukkar raƙabata na harko da ya gaya mai a'a tekin nasma ma wani nasma kuna me nasma a kalmar nasma faqat bil arabiyya min nasaba an-nafs rai an-nasaba bil arabiyya an-nafsu kenan abin da yake ni a atikun nasmata ka iyantar da rai a atikin nasma ka iyanta rai wa fukkur raqaba ka kukutar da baiwa to mutsa fakura gabata to kene ce me na farko a cikin nasu mata ka iyanta ka iyanta rai wa fukura gaba ka kubutar da baiwa to ai dukkan abu dai kala sai balarban kawai ne ci awa laisa ta wahida wannan ba abu ɗaya ne ba duka awa laisa ta wahida wannan duka ba abu ɗaya ne ba ka ɗayanta rai ka kubutar da wuyayen bawa duka yi ya ce balarban kawai ce awa laisa ta wahida duka ba ba abu ɗaya ne ba sai annabi ce mai kala la annabi ce a'a ba abu ɗaya ne ba kenan ba laraba kawai na jiya to annabi zai bashi bambanci bai tsakanin ka iyanta rai da kuma ka ka kubutar da baiwa kenan zai bashi la difference entre kalmomin guda biyu tun da ya ce mai awala ista wahida sai annabi ce qala la sai ce mai ita kun nasma ita kun nasma ba ce menene iyanta eh yace ita kun nasma iyanta rai an ta'atukun nasma ta ka ka iya tare da kanka wa fukku raqaba ka kubutar da wuyaye an tu'ina ala raqaba ka taimaka a bisa kubutar da wuyaye kene me bambanci da annabi gani kenan na farko itikun na sama da kanka ne an tamfari da bi itikaha malamai suka fasata an tamfari da bi itikaha kai ne zakka bawa ne naka ka iya dashi shi kuma an tufi fakko raqaba ka kubutar da wuyaye an tu'ina fi itika ka taimaka a yawa kamar yanzu ga bawa na mai gidan shi ya ce zai ka jikka kaza a iya wata shi sai in ana kotiya sai sai ka ba da kai ma gudun maka kai ne kai kenan na biyu ko ko kuma ka saya da kudin ka ka iya wata shi kai ne ko kuma ma ka zo kawai yanzu ga kai ne mai shi da lallabe kan shi dan Allah ka taimaka kuɗi gare ka wannan tsohon ka bashi yanci nayi mi ka yi fakko na kaba kenan shi ne bambancin su yawa eh yawa kenan nan me akai fakkul fakko na kaba ne kenan shi ita kun na sama na farko kenan da kanka ne zaka yi wannan kuma ka taimaka kenan shi ne fasara kenan ya ga mai hanya farko ta mi da abin da zai sanya shi sai ce mai walmani hatun ragu almaniha aran ragumi kamar al'adar laraba can suna ba da aran dabba ko kamar ragumi ko saniya don a sha nunansu kamar ana zama na kawai mutum sai ɗauko ragumin shi ko ragumin shi mai nuno sai ba makwabcin shi ko ɗan uwan shi ce aro ba kyauta ba shi kuma ya rika ta tsan nunan da yana sha radda ya gane ce ba na abuna shi ne maniha in ka kuma lisanin arab zai ce ma ista'aratul jamar ko wani mai zaga maniha kenan a ragu kuma abin sha'awa kenan abin da yake ni abin morewa da yake fasarta shi kenan wal manihatin ragu da aran dabba wadda za a more ta kenan ai baka ba da baka mamma sai ka bashi aran abin amma dai ba samu ba komi misali in muka ce rakumi na yake ba da aro a can su zamanin laraba can na farko zamanin annabi ka bashi rakumi ko mai yunwa ne ko saniya mai yunwa ai ba ba riba ko ba wannan ba morewa don wanda sai ce wani mani hatul ragubi da aran dabbai da za a morar da za a more kenan amma dai maniha asalin shi aran rakumi su al'adar ta can sai su ba mutum kana kiwo makwabcinka dan uwanka bai zai sha nono sai ka bashi sani ko rakon ka ce yake daina shan nono to yanzu kamar me zan fasa irin wannan abubuwan yanzu eh yawwa kamar yanzu kai wani bulaguro wani dan ka bashi wani motan ka aro ko ka bashi motar ka aro kenan mota ce ka bashi tsohon mota da kula na hanyar gare shi ko kenan shi ba ba ragu ba ce ko eh ko kuma zamanin azumi ne kana da frigo gudan wajen guda uku ka doki daya ka ba mutum kenan duk irin taimako ne wanda hanyar shiga aljanna ne a yanzu zaka yi kiyasi da wani ko amma dai abin da zaka bada aran ya kasance wanda za amfani ne ba ba kyauta haka ba shi aro ne don ya dan more kwana biyu kuma abin da zai ba shi wahala ba kullum yana hanyar gareji muka ce in mota ce ko to asalin mani haje muka ce ragumi ko abin more sai ce wal fai'u ala zirahim al fai'u kuna arruju da komawa abu sa zumunta kenan in ka je ma ka koma in ka je ma ka koma kamar zumunta ka kai kita in ka je wa dan uwanka ka je ka je kai ta yi ba kawai wanda kai kuma ka ce na ji a shine wal fai'u ala zirahim da komawa abu samu abucin zumunci kenan ka aiki zumunta na je in je na je in je in ta mai ta zumunta sai ya ce fa in lam tudi zalika in ba ka iya ba waɗannan abubuwan da ya zana mai na farko menene mu ko ba Ittiqan isma.
ita kunna sama ka- rai fakku raqaba kuma ha da taimaka eh da mani hatir da goko wal fayu alazi rahim da kuma abu samu abucin zumunta kenan abu nawa zana ne hudu sai ya ce fa illan tu dai zalika in baka iya ba waɗannan abinda baka zana ina guda fa amur bi ma'ruf to ka rika umarni da aikin alheri shi umarni da aikin alheri ba sai wa'azi ba ka ja ayat hadisi ko sensibilization da yake in dai abu ne kirki ne ka tsaya kana waya mutane kai ku yi karatu ku yi tsafta ku yi kaza ku yi kaza ai amune ne da aiki alheri kenan duk wani abubuwa na alheri a unguwa a makauta a gurin aiki amine ne in dai abu ne na umarni da aikin kirkin da zai gyara mutum ka rika kokari kana faɗi da bakin ka dan aiki shine wa amru bi ma'rufin kai umarni da aikin alheri in malami ne ja aya ja hadisi kuma ba aya hadisi ba aka ga kaga mutum bai wanke kayan shi ya wato da dauda ko yaro ko mai a'a tsafta ake so tsomin ba tsafta yana kayo rishin lafiya kayan shi gida ba a share ba gidan wani dan uwan ko mai haba kima ka rika share gidan ka zai ka sauro ya kame kaza shi ma duk umurni da aikin amma dai ai ba aya aka ja ko to duk wani yana cikin karshen umurni da aikin alheri wanha anil munkari kuma ka hana mugun aiki mugun aiki malami ka ja aya ka ja hadisi in ma baka ja aya da ka ja hadisi ba kaga wani zai wani mugun aiki kamar nasiha kamar lakta a hankali ka ja shi kai wani abu bai kamata ba duka yi sai yace fa illam tadai zalika in baka iya waɗannan ma su ma wannan baka iya can baka iya wancan hudin wannan bi ma baka iya to ya zaka yi sai yace fa publisa naka ka kame halishanka illa min hayri in zaka magana sai dai da kai ai da kuma mutane wanda daga ya gani sai ya taga duk abin da ya zo bakin shi sai ya fadi to ba a san wannan in ka gaba ka iya ba kawai ka kame harshe ka shine fakuffa lisanaka ka kame illa min hayri in zakin fada sai dai magana alkhairi to wannan shi da takaicen takaicin shi ma wannan ruwaya ce Ahmad ya hudota Ibn Hibban ya hudota kuma Albani ya sahaha ta sai babi na gaba babi na 36 yace babun babi man wasala rahimuhu fi jahiliya wanda ya sadar da zumuncin shi a zamanin jahiliya summa aslama kuma daga baya shiga musulunci yana da lada ko bayya man wasala rahimuhu fi jahiliya wanda wanda yi Isa da zumunci cikin jahiliya.
summa aslama kuma Ya musulunta.
me example in shi yanzu kamar yanzu mutum bai addinin ai kana samun mutum yanzu ba musulmi ne ba ko ka same shi ko christian ne ko yana wani addini ko ko bai kwata kwata bai addinin amma dai kirkin masifa da taimaka mata ya yi wani musulmi ko ya yi musulmi dubu ma ba da kowane bayan a cikin eh sai ga mutum ai a christian ne amma dai zai ga comportement shi ne me misali ai ana samu wani zai ga da taimako da kirki da agaji da bai yana yi to wannan in ya musulunta abin da ya bayan continuity da zai yana da lada ko baya ya ne continuity za a yi iya musulunta ladan da ba ana ba shi to shi ne baba babun man wasala rahimuhu fi jahiliya sun ma'asalama wanda ya sadar da zumuntar shi a cikin jahiliya kuma ya musulunta sai ce قال حدثنا عبد- أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الز- عن الزهري قال أخبرني عروة بن زبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت أمورا كنت أتحنث بها في ra'aita الجاهلية ah ra'aita
أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة و- وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير
to ruwa wannan wanda zamu karanta babu man wasala rahimu fi jahiliyyati aslama ita ma wannan ruwa muttafaqun alaiha ce baicin buhari ya hudo ta ana adabul mufrad ta zo a cikin buhari kitabul zakat babul man tasaddaka bi- bi shirki summa aslama da ko muslim ya hudo ta shi ma kitabul iman shi wannan ruwa da zamu karanta kenan ruwa ce ta zo a muslim ta zo a buhari kuma ta zo a adabul mufrad yace hadathana abu yaman qala ahbarna shu'aib an zuhuri wa wa zuhuri ibn shahab zuhuri ibn shahab an zuhuri ibn shahab qala zuhuri yace ahbarni urwatu bin zubair urwatu dan zubair ya bamu labari sahabi ne urwa yana cikin fuka hawa saba'a baban shi ne sahabin waya baban nashi Awwa.
zubair bin wa Awwa.
zubair bin awa kenan a habar ne urwa urwa ya ba shi labari wadda urwa urwa dan zubair zubair dan wa zubair dan awa urwa sai ce bai annal hakima bin al-hizam cewa dai hakim dan hizam a habarahu ya ba shi labari hakim urwa ya ce wa ba shi labarin Hakim.
hakima bin sahabi ne ko ba sahabi ne ba hakima bin hizam wani ne sahabi ne kaɗan daga cikin tarihin hakim bin hizam ya kasance ɗan uwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama daga gurin matar annabi hajija ɗan uwan annabi ne daga gurin matar annabi hajija tulkuburiya kenan mikin hajija ne shi wannan shi wannan ya sunan shi hakima binuma hizam to shi hizam ɗin nan hizam wan hajija ne matar annabi hizam in ba hakim in ba hizam kenan hizam to nan tunda mun ce wannan shi hizam wan wane ne Wan Khadija.
wan hadija ne to ya zamu ce nan hakim bin hizam bin wa zamu ce eh hakim bin hizam bin bin huwailid yawa tunda ita hadija sunan da hadijatu bintu Huwailid.
huwailid kenan shi ma wannan hakimu binu hizami binu Huwailid.
huwailid yawa to hakim kenan me yake wa hadija
Da.
a tunda dan Wanta.
dan wanta ne kenan me yake wa annabi
Da.
ɗaya ke mai ɗan Annan.
ɗan mata shi ne ko khadija sai dai a shekaru yadda malamin tarihi suka bada ya yi annabi shekaru ya ba annabi kamar shekara kamar wajen guda biyar zuwa goma ya kasance aminin annabi ne tun farkon musulunci tun kama musulunci a aiko annabi a makka aminin annabi ne kama abokin shawara annabi ne amma dai allah bai kaddata bai shiga musulunci sai bayan fatahul makka shi ne malaman tarihi suke nu suke faɗi yana ɗaya daga cikin wanda aka ashe su a cikin ka'aba kamar ai lokacin su ma farkon kan musulunci zuwa ai suna zuwa su yi su shiga ka'aba su yi gobe uwa na so sai dai suna yi ba hanyar ba ta musulunci wa suna a hanyar millata ibrahim wa kuma suna a hanyar gargajiyar su da suka so to uwa shi wannan hakim bin hizam tana ta leka ka'aba kawai na kuda ya ta zo mata ta leka tana cikin ka'aba sai naƙuda ta zo mata ana aka giwa sai ta aiko shi hakimu na a cikin ka'aba a cikin sahabbai shi ne kawai wanda aka aike shi a cikin ka'aba in ka diba hakim mustadrik na hakim ya yi bayani da kuma tadribin rawi na suwidi duk ya kawo hadisan na kuma hadisi ne wanda sun inganta ana ka ali bin abi dalib to na ali bin abi dalib shi ya kitan aisha ka ba shi hadisan ba su inganta ba kamar na shi wannan hakim bin hizam to shi hakim bin hizam ɗin nan ya kasance kamar gida ne na arziki na kyauta ai Allah yana yin wasu gidansu kawai na arziki ne ko kuma baicin arzikin ma sai Allah sa mutum ne mai kyauta da sadaka kamar mutum ne mai jaraba kyauta mutum ne mai jaraba sadaka amma da duk yana wani abubuwan shi ba mini ne ba ba musulmi ne ba tunda muka ce sai bayan fatawa maka ma musulunta kenan ya kasance irin wanda sai su zo a lokaci ɗaya ne bayi su sai guda ɗari su 'yantar da su sai ya zo ya fito rakumi ɗari ya ba da sadaka kamar yanzu an ce ka ba da rakumi ɗari sadaka sai ka yi ikibala in yanzu ne kawai mutum a ce wani inji ɗari ko kuma mota kama ka zato to duk irin wannan yake ya kasance zamanin hajji ba a sauke tukunya a gidan shi ayatan ma jahiliya ba ana zuwa hajji ba to kamar in dai watan hajji ya shiga lokacin zuwa wasu hajji shi kullun tukunya a gidan shi a dore take saboda ne baki masu zawa kenan kaɗan daga cikin aikin shiwa shi hakim bin hizam kenan mai kuɗi ne sosai ko mai taimaka ne sosai amma dai duk wannan abubuwan da yake bai ba mi sai ba fatawar maka to bayan ya musulunta shine sai zo ke gaya wakewa annabi wannan fatawai ya ce wa annabi mi ara aita kenan annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama wane hakim bin Hizam sai ya ce wa annabi ara aita umuran shin a din nan ba ni labarin al'amura ara aita umuran shin ba ni labarin al'amura kuntu atahannasu biha wadda na kasance ina alwashi da ita ina alkawari da ita kenan irin ayyuka da yake a jahiliya na ne sadaka kyauta duk yana yi kenan shine ka bani labarin al'amura da na kasance ina albashi da ita fi jahiliyata a cikin jahiliya ba musulunta ba min sillatin na daga zumunci wa itaqatin da da ita da iyauta bayi wa sadaqatin da sadaka fa halli fiha ajrun shin ina da lada a cikinta qala al-hakim sai hakim ya ce ƙarar rasul sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mai asalamta ka shiga musulunci alama salafa min alkhairi a bisa abin da ya wuce na alheri kenan zaka hau gaba ka ci gaba kenan me yake nina kwanci da tiza duka na da lada kenan abin da mutum ba musulmi ne bai na zumunci ne mai ko da ya shiga musulunci daga baya kenan ana mai lissafin wancan baya da wannan ka zo a can muslim da muka ci hadisin ya zo a muslim a cikin ruwa muslim ta yi a shiya'un kuntu afa'aluha fi jahiliyyati ayyuka ne wanda na kasance ina yin su a cikin jahiliya da aka ce ya shiga musuluncin da ya shiga musuluncin sai ya ce fa wallahi la ada shay'an wa da'atuhu fi jahiliya illa fa'altuhu fil islam wallahi ba na barin duk abin da na yi shi a jahiliya sai na lullum kashi na yi shi a cikin musulunci shine su aka ce a zamanin hajji ya zo a wani a zamanin haji a arfa ya zo ya raba rakumi ɗari ya iya wata dabba baiwa ɗari kuma ya hudo dabba kan layyaka mai yawa mutum dubu ya yanka ya basu shi wannan hakimin nisa don kyauta da arziki ko haka yake kenan kaɗa daga cikin tarihi shi kuma shine ina a can cikin sira ba kuna karanta ba dare na dawa a 'yan makka in suna shawara ina suke yi dare ne darin nadawa duka mai gurin shawara su zai faɗi ista shawara ‘yan maka a yana ne darin nadawa to wannan darin nadawa nasu ne na gadon hakim ne e na gadon hakim ne to dai ci gadon shi dashi ne sai zamanin ma'awiya yana khilafa tunda hakim sai dai shekara 120 a duniya yayi a sattun bai musulmi yayi sattun yana musulmi sai zamanin ummawiyya ma'awiya bin abi sufyan yana halifa ya rasu to sai ma'awiya ya zo ce sai da mai wani darin nadawa sai sai da mai da kuɗi yawa sai mutanen gari suke cewa ai ma'awai yawa hakim wayo wannan gida na tarihi kamar fale gida na tarihi ai baka sai da shi da gidan ya za ka sai da gida wannan na tarihi ai an ma wayo ake gaya hakim sai hakim ya ce to kusa lokaci ku gani da ma'awiya wayawa wani wayo wa aka wa wayo sai ɗauko wannan kuɗin duka sai je ke rabawa marayu da zawarai da miskinai da bayi yana yantar da su duka kuɗin sai ya ce to wawa wani wayo kuma Allah da ikon sai tsaya gidan har bayan su da sunan hakim ne ake tuna kan ya sai dawa to kenan wannan aikan dai sai lillum kashi a cikin musuluncin ma dan wani da yin musulunta ne yazo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita ara'aita umuran ka bani labarin kuntu atahannasu biha wanda nake alwashi da su fi jahiliya a cikin min sillatin na daga sadar da zumunci wai dakatin da iyauta da bayi wa sadakatin da sadaka fa halli fiha ajru ina da lada a cikin ta qala al hakim sai hakim yace sai annabi yace mai ka shiga aslam da ka shiga musulunci alama salafa min al khairi absa abin da ya wuce na alheri kenan me zaka doka wannan ruwa ta koyar da mu duk abin da mutum ba musulmi ne ba yayi shi kuma ya musulunta ladan yana ai kana samun mutum kirece ba musulmi amma dai musulmi dubu kirki yana da kyauta yana da sadaka yana da zumunci yana da kaza to in ya shiga musulunci ladan wannan take nan wanci mutum ne zai ba a cewa bai da ladan abin ne dukkan ladan shi nan kenan shine wannan hadisin da ake to sai ruwa ta gaba ko lokaci yayi lokaci yayi mun kina sura sura mun kina mun ji a ina ta dogo hadisi ne shi ba na tsaya daga nan tunda to ina hukuncin wanda ya ridda kuma da wannan hadi ruwaye malamai suka ɗauko hukunci da dama kamar yadda ibn hazm yake bayani kamar mutum ne ya shiga musulunci sai ya yi ridda kuma sai ko musulunci to ya yake hukuncin shi shi ma hukuncin hukuncin hizam ne kenan shi ma wancan aikin kwanciyar ne yana da ladan nashi Allah na bashi mutum yana cikin mutum hukuncin mutum yana cikin musulunci ya yi hajji kuma sai ya yi ridda kuma sai ko musulunci hajjin tana nan shi ma fatawa ibn hazm yayi wannan fatawa hajjin tana nan a salamta alama salfa min alhayr kenan kalkashin wannan hadis din ruwai an hudo hukumce hukumce da dama shi ma hukunci yana suka ce yana da hajji tana kai musulmi ne kai da Allah kiyaye wa iyaz billahi kuma da kana musulmin kai hajji kuma sai ka sake kowa musulunci sai ka sake hajji suka ce malamai suka ce hajji tana nan musulmi ne sai da kuma yana da alwala bayan awa guda kuma sai komo alwala tana nan ai wasu suka ce ka bai kai wanka kai mai shi ma karkashin wani hadisin sai ibn hazm suka ce alwala shi ma tana nan kawai sallah zai eh kawai misali kai da awa guda kuma sai kuma kuma kai Allah ta rubuta sai ka ce Allah ta'ala ai wa sun shaka a sai ka sake hawan kai shiga musulunci amma da kalkashin wannan hadisin sun ka hukunci da dama in ka kuma ibnu hazm da malamai sun hukunci da dama kalkashin wannan ruwaya Allah ya taimaka to daga nan za mu tsaya da fata abinda muka karanta Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka sai mu tashi babu na 37 babun silatul rahimil mushrik wa tahdiyu